إذا مسكم السوء وإليه تشعرون ثم إذا كشف الجر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنام والسيد المرسلين سيدنا محمد الفاتح الحاتمي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا عمل به وارزقنا الإجلاس في القول والعمل في الظاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما بكم من نئمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون آه الله مدوكين سركي كي cewa ma'ana wa ma bikun min ni'ima a bayan koro irin waɗannan ni'imomi kamar yadda muka faɗa a jiya Allah ya koro ni'imomi da ya mabayi da kuma misali makoman wanda suka yi ma Allah da'a da makoman wanda suka saba ma Allah sannan sai Allah madaukakin sarki yake tunatar da halitta in ma sun mance su sani wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da kuka tsinci kanku tare da shi na ni'ima to wannan ni'iman ba wanda karfin sa yayi masa ba wani wanda dubaran sa yayi masa wannan wani al'amari ne hukuntacce daga wajen Allah karfin mai karfi baya bashi abin da Allah bai bashi ba lalacin mai abocin lalaci baya rasar mai abin da Allah ya kaddarta ya hukunta nashi watan ayin tana jawo hankalin mu akan cewa duk halin da kasance kanka ka gode ma Allah ka kuma yarda da abin da Allah ya tsara maka sannan hakan zai sa misali bawa ya ƙara gane ni'imomin da Allah ya masa wanda in ba Allah ba ba wanda zai iya samar mashi da su Allah madaukin sarki ke cewa fa min Allah summa idza masakum ad-durru fa ilayhi taj'aru sannan kuma baya ga haka yayin da kuma musiba ta faru da bayi wajen dai Allah za a koma sai sai ga misali mutum ya gama Allah kangara ya gama dagawa cewa mu za a yi makaza wani bai san mu bane sai kuma can an jima ka ji ya fara wayyo Allah wayyo Allah Allah kuma yanzu ya tuna da Allah saboda idan Allah ya riga ya kama shi shi din dai shi shi yasa manzo Allah ya koyar da mu a cikin addu'a la malja wa la manja minhu sai ce illa ilayhi Allah maɗaukin sarki ke cewa sun mai za ka shafa durra ankum bayan kuma Allah kun kira Allah ɗin Allah ya yayi bala'in da bayi suka tsinci kansu a ciki sai ce izan fariqun minkum bi rabbihim yushriku sannan sai ka ga wasu yanki daga cikin mutane sun mance da Allah ɗin da suka kira sai kuma ka ji ana tunanin cewa shi yasa manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam zaka ji na faɗa a hadisi yana cewa asbaha min ibadi minhum mu'minun bi wa kafirun bi sai yake cewa farkon hadisi ne ce a tadaruna ma za kala rabbukum ko kun san me ubangijin ku yake cewa yanzu ka ce rasulullah ayya za mu san abin da Allah ke cewa sai ce ubangijin ku yana cewa min ibadi man asbaha mu'minin bi wa kafirin bi wane ne ya iman da ni shine wanda yake cewa mudirna bi falillahi wa rahmati wane ne wanda ya kafirce mu Allah shine wanda ce mudirna bi nau'i kaza wa kaza wanda yake cewa tauraruwa kaza take shayar da mu ba Allah ba to shi yasa misali duk abin da ya zo maka Allah haka ya ga dama haka ya tsara haka ya kunta idan kana so ka sadu da Allah lafiya ka yarda da cewa wa tumini bi kadar khairihi wa sharrihi kar ya kasance duk sanda kake samun alkhairi ai dibaran ka ne da hikiman ka duk sanda alkhairi ke samuwa ai da ne dan yi kaza ko da ne kaza sai kaza ya faru amma yayin da kishiyan wannan sai ka ji ya ce ai tunda na ga wani yana harara na anya wani ba ko jifa aka yi mun ko kulumboto ko sihiri ko makirci ko irin wannan shi yasa misali Allah madaukakin sarki da yake koyar da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake faɗa masa cewa ma asabukum min musibatin illa bi iznillah ba wani abin da zai faru da bawa ko menene sai da izinin Allah da haka abin da ake so ka gane in alkhairi ya zo ba wai kuma yana kora akwai asbab bane a asbab daban amma asbab ba ta iya kauni sai abin da Allah yi shi yasa misali sashin arafai ma suke cewa misali huzmin al asbab ka annaha kullu shay'in summa turuk al asbab ka annaha laysat bi shay'in ma'ana ka rike dalili kar ka ce misali Allah zai maka ruwan arziki daga sama ba tare da ka rike wani dalili ba a'a ka rike dalili ka yi noma ka yi kiwo ka yi sassabe da makamantan irin wannan amma kuma ka cire tunanin wannan himman ke baka abu a'a shine misali ko tarukal asbab ka anna laysal bi shay'in menene fatarika shine misali kullu shay'in misali kasarabin baqi'atin ne ya subuhu zam'anu man hatta idza ja'ahu lan yajid shay'an sai Allah madaukin sarki sai yake cewa liyakturu bima atainahum ma'ana ba don komi suke haka ba don su ma Allah butulci wannan misali alkufur shine kufurin ni'imati la kufurin la kufurin misali juhudi la kufurin juhudi kufurin ni'ima shine misali kamar yadda aka sani a luggan balarabi alkufur kufurani kuma har Imam al-Bukhari yayi babi a cikin littafin sa ne albarka yana cewa babu kufuru dunal kufuri ma'ana shine kamar yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam har yake faɗan masashin mata sai yake cewa misali sabai suke cewa rasula a yakfurna billahi da annabi yake faɗa sai ce suna kafirce ma Allah ne sai manzo Allah ya ce a walakin ya kafirnal ashir suna ma mazajen su butulci inda misali zaka shekara ɗari matanka kullum kai zaka shiga kicin ka soya mata kwai da kaji ka sa mata a baki ta tauna ka ɗibo ruwan sanyi ka sa mata a baki ka je kasuwa ka siyo leshi in yi da tika wanke mata dan abin da bai ta kara ya karya na hada ku zaka ta ce to ni tun da yake ma ka taba tsina namun wani abu ne to shine manzo Allah ya ce wannan shine butulcin mata ba kafirci ba to nan sai Allah yake cewa liyakfuru bima atainahum Allah yake cewa suka kafirce musu mana da abin da muka ba su Allah ya ce fatamattau to da haka misali kamar yadda yake cewa ku ji daɗi ɗan kankani to haka shi ma nan misali jin daɗin kaɗan ne fa sofa ta alam ai iza misali raja'atum ila Allah yayin da kuka koma zuwa wajen Allah to ta'alamuna ayyi munqalibin yanqalibun daga nan mutum zai gane wani makoma zai koma Allah ka sa mu koma kyakkyawan karshe misali kamar wannan shehin namu da ya cika Allah ya jaddada rahama na kawo misalin shi kwanukan baya yake ce mun wani na ce yace kaga kullun ni in kaga littafi a gaba na sai abin da ya shafi lahira sai abin da ya shafi al'amarin kabari ya ce to ni yanzu me zan karanta na wani a kamun dini ina ina bakin ina bakin rami ya ce ko yanzu mutuwa ta zo min alhamdulillah kullum idan mun zo maganan da yake faɗan mai ya ce ko yanzu mutuwa ta zo mana alhamdulillah ya ce mukan yi baƙin ciki in za mu tafi mu bar baya amma ya ce mukan farin ciki in muka tafi muka ce Allah yadda muna da magada wanda misali za su ɗora daga kan abin da muke tsaye har mun ka na taɓa kawo misalin shi ma lafisa Allah ya jaddara rama ya ce mun aka ranka da ce ka gan su nan ga tukwane na nan tintini ga su nan na iji jiran ta kawai nake yi ga likafani na can a cikin leda eh to daman shi bayan Allah abin da ake so na kirki kana kai shekara arba'in in fa ka sa ran wai kana jiran daɗi ya zo yaudaran kai duk da za mu karanta duk da sashin ruwa ruwa ya zo daga sayyidina Ali yana cewa daman shi arzalul umur shekara saba'in da biyar ne haka sashin malamai suka ce amma kana kai shekara arba'in to ka fara tattalin lahiranka ya zama na ka ninka aikin alkhairinka ka rage ayyukan sharrinka ka ƙara yin ma'alla da'a ka ƙara ƙanƙame ma'alla inda kana kana sakacin sallah yanzu ka fi kowa zuwa masallaci inda baka zumunci yanzu ka fi kowa zumunci inda baka kyauta ka fi kowa kyauta inda idan ka zauna ka zagi wannan ka aibata wannan yanzu ka rage zikirinka tasbihinka karatun qur'aninka salatin annabinka yafi komai yawa Allah sai mana haka na'am ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشترون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وهو كبير يتوارى من الكون من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه على التراب ala sa'a ma ya kulu Allah madaukin sarki yake ci gaba da faɗan miyagun halin mushrikai da kakirai da kuma rashin kunyansu da jara'ansu ma Allah sannan ko misali Allah madaukin sarki yana faɗa ne ta'ajjuban minhu Allah madaukin sarki shi ke saukar musu da ruwa Allah madaukin sarki shi ke tsirar musu da ƙwaya idan sun yi tafiya a koguna Allah ke kiyaye jiragen ruwan ta je da su lafiya ta dawo da su lafiya in ba su da lafiya Allah suke kira shi ya ba su lafiya amma shi yasa ya zo a cikin hadisin Imam Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi yana cewa Allah yana cewa shatamani ibni adama wa ma yanbaghi lahu an yashtumun yace dan adam ya zage ni in ji Allah gashi kuma ban cancanci zagi a wajen dan adam menene ya zage da Allah shine sai ce wai ya ce wai misali Allah yana da ɗa, Allah yana da mata. Wannan shi ne zagi a wajen Allah. Maza Allah sallallahu ta suke cewa ga abin da Allah yake faɗa a hakkin ɗan adam. To Allah maɗaukin sarki har wani kuma hadisin za ka ji manzo Allah yana cewa Allah yana cewa kai tun da kake ka taɓa ganin mai haƙuri iri na in ji Allah. Eh an ce min ina da mata, an ce min ina da ɗa, an ce yadullahi magalula, irin waɗannan zartuka shani'a mai muni da an jingina ma Allah madaukakin sarki amma kuma Allah ya ci gaba da ba su ci ya ci gaba da ba su sha bai kuma mun kama su munin kamu ba saboda talala ko sa dawo cikin hankalinsu su bar ɓannan da suke su koma ma Allah to amma mu ne ɗan adam idan mutum kuna zaune wata ran rana ɗaya na maka sai ka ce ai daga yau na daina bashi abin da nake bashi ko na daina masa alkhairin da nake masa to Allah yana faɗa ne misali tanbihan lana dan ya faɗakar da mu duk abin da za a yi maka bai kai abin da aka yi ma Allah ba to kai hakuri kamar yadda Allah shi ma ya hakuri da bai Allah yake cewa wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban suna sanya rabo misali sune kamar sa'iba idan sun yi noma su ce kaza na gunki kaza ne idan an yi kiwo kaza na gunki kaza ne shine misali yanzu annama la ya'lamu nasiban mimma razaqnahum daga cikin abin da muka azurta su ma'ana Allah ya yi musu arzikin amma sai su kai ma wannan Allah sai su kai ma gunki Allah ya ce tallahi la tus'alunna amma kuntum taftaru Allah ya ce na rantse muku da zati wallahi sai na tambaye ku dangane da karkiran ƙarya da kuke kuke jingina ma Allah ma anzalallahu biha min sudan Allah bai ce haka ba su kirkira su ce Allah madaukin sarki da su sa'iba da su hama ko ko misali maganan silata da uzza da makamantan irin wannan Allah yake cewa wa ja'aluna lillahi albanat subhana kuma ba nan suka tsaya a wajen kafircin su ba wai sai su ce Allah madaukakin sarki yana da ƴaƴa mata yana da ƴaƴa mata shine Allah da zatin sa da zatin sa ya tsarkake zatin sa yace subhana ma'ana tsarki ya tabbata gare ni inji Allah ai bai kamata a ce ina da ɗa mace ba shi yasa a wani wajen zaka ji Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin abin da manzo Allah yake cewa kul in kana lirrahmanu waladan fa ana awwalul abidin to ya za a ce Allah yana da da kuma bayan ni ne farkon bawan Allah ai inda Allah yana da ya kamata in san wane ne dan Allah din to an anya a ce Allah yana da da ni ban san shi ba Allah madaukakin sarki yake cewa wa yaj'alna lillahi albanat subhanahu wa lahum ma yashtahun amma wai kuma su abin da suke so shi suke jingina ma kansu menene ma ya su suna son a ce suna da 'ya'ya maza amma wai shi kuma Allah ya rasa ɗan sai na mace sai su ce Allah shi ke da 'ya'ya mata amma su ba sa son a ce suna da 'ya'ya mata sai Allah ya ci gaba da wabba har da tunanin sai ce wai za bu shira ahadun bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yace duk sanda aka ce matayin su matan shi ta haifi da namiji zalla zai zamo wajahu muswaddan zai zama yana daure daure ya dinga bacin rai kenan. wannan ayin tana faɗan yadda addinin musulunci ya daga darajar kyamaci yadda addinin musulunci ya martaba al'amarin mace kafin zuwan sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan aka ce an yi ma mutum haihuwa matan shi na fara naƙuda ya fara wasan ɓuya kenan matan shi na fara naƙuda ya fara wasan ɓuya kenan saboda abun kunya ne arun alaiki a ce matansa ta haifi mace shi na ganin an gama cin masa mutunci to sannan sai ya zo ya tsaya tunanin to zai haƙa rami ne ya binne 'ya'yan nan 'yan nan mace da rai koko in kuma ya barta ya barta cikin tozarci da wulakanci in an tashi aibata za a ce ai nan nan kuban ƴaƴa mata ne shi ai matan shi ai mace ta haifa to sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo ya gusar da wannan bakar al'ada ya bukar ya gusar da wannan maguzanci musamman ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa man buliya bi hazihi banat duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata fa'addabahunna wa allamahunna fa ahsana ta'dibihinna yayi musu ladabi ya koyar da su ya ba su ilimi manzo Allah ya ce kunna lahu sitran min jahannama aw min an-nar yace 'ya'ya matan za zame mashi makarin shiga wuta ba zai shiga wutan jahannama ba shi yasa da yawa mamunan bahaushe zaka ji na cewa da kaki gwamna gara kaki matan gwamna saboda baka san wa za ta ji kanka ba kila ba mamaki yan mace Allah sai ya kawo albarka da yawan gaske ƴaƴa mata suna ɗauke ɗawainiyan maza iyayensu maza wanda ƴaƴa maza ba su yi ba idan ka ga namiji Allah ya mashi wadata kafin kowa ya ci moriyansa sai na doni sai matan shi ta fara ci sai dangin matansa sun fara ci na duri ne sai me Allah yake so ya zaba za a ga cewa iyayen sun ci moriyan shi kafin iyayen matansa amma ita mace tana can gidan miji tana samo dan kunshi za ga mamanta ne babanta mamanta ne babanta a haka sai ga cewa sai ga ba su da wadata amma tana bakin kokari daidai abin da Allah ya sauwake mata to misali nan shari'a musulunci ya koyar da mu kada ka ce misali sai zamana kana neman Allah ya baka ƴaƴa mazan duk Allah ya ba mutum bastard ya ba shi ƴan iska sai an haifi ƴaƴan mazan duk kasance kowa ɗauko mai magana yake su bar shi da hawan jini yau yana can wajen lauya gobe yana yana police station ya je beli aikin kenan ba dare ba rana shi yasa kawai ka nemi alkhairin Allah ka nemi albarkan Allah in Allah ya baka duk abin da ya kama ka ce ka gode wata ran hadisin Buhari da Muslim shi ma ruwayan uwar mu ne sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce tana zaune a cikin gida sai wata baiwan Allah ta zo bara da 'ya'yanta mata guda biyu a hannu da ta zo da yaranta mata guda biyu to sai ya zo na na Aisha ita kuma da dino kwaya uku take da shi ta san su imanin su ba irin namu ba in namu ne sai ce to bari mu ba ta ɗayan mu ko mu ci biyu sai ta ɗauki ukun duka ta bata to ka ji wani ikon Allah da ta ci da ta bata ukun sai ta ba yaron na hannun dama ɗaya macen nan na dama ɗaya ta ba na goyon na baya guda ɗaya ta ɓara ɗayan za ta ci su kuma sun riga sun cinye nasu sai suka ce mama a ƙara mana ta haƙura ta ɓara biyun nan ta raba musu manzo Allah yana shigowa ta ciyar Rasulullah na ga wani abin mamaki yace me kika gani Aisha ce tausayi na gani irin na uwa shine sai manzo Allah ya ce duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata ya kauce nauyin su a kansa za su zame mashi hijabi albarkacin su ba zai shiga wuta ba akwai kuma hadisin da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake faɗa ya ce duk wanda ya dinna ɗa wani hadisin an ce na mace ce a hadisin imam abu dawuda sai ya binne ‘ya'ya guda uku a ruwan nas ya ce guda uku sai ce ya rasulullah ko mai guda biyu ya ce ko mai biyu ko mai guda ɗaya ko mai ɗaya ma'ana wata auna maka kai mumini komi naka alkhairi ne in Allah ya baka sun zauna a arziki Allah ya baka idan suka mutu suna kurciya alheri Allah yake nufin ka da shi kar ka damu saboda akwai hadisin da yazo za a ce mutum ya shiga ya za a ce ma yaran ku shiga aljanna sai ya ubangiji ai mu ba za mu shiga ba sai sai mun shiga da iyayen mu sai ce to ku je ku kamo hannun iyayen naku yara za su zo su kama hannun iyayensu ci su aljanna da su amma in iyayen sun cika da imani eh sharadi iyayen ya zama suna da imani abin da suka yi na saban Allah wannan dalilin albarkacin sai ya dauke shi yasa duk abin da Allah ya ma mumini ya yi masa abu mai kyau da haka ƴaƴa mata sutura ne kamar yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa kuma albarka ne kuma daraja ne shi yasa ma a musulunci abin da ya nuna haramun ne uba ya fifita ɗaya daga cikin ɓangaren 'ya'yansa wajen kyauta ko wajen alkhairi ko ihsani amma ana so in kana da 'ya'ya mata ya zamana ka bambanta su wajen sutura shari'a ya yarda da haka ka ba su kaya nagartacce ka ba su kaya masu kyau kai musu dukkan alkhairi saboda annabi ya ce liyur gabna dan ai kwaɗayi a zo a nemi auren su Allah madaukakin sarki yake cewa a iza bushara ahadum bil unsa duk sanda aka yi kawo ma ɗayansu labarin matansa ta haifi ɗa ya mace zalla ai ya kunu wajahu muswaddan zai zama cikin kwantarewan fuska da bacin rai wa huwa kazim zai kasance misali cikin tashin hankali cikin kunsha haushi ya tawara min alqawmi Allah ya ce sai ga yana ya bi san a ganshi a Allah ya ce ya tawara min alqawmi su ima bushra bihi shi na ganin wai abin da aka zo aka bashi labarin haihuwan matan nan abu ne mummuna a wajensa Allah ya ce a yamsu kuhu ala hunin to zai tsaya yana taraddudi to shin zan rike shi wannan dan ne ma'ana abin haihuwan a bisa tozarta am ya bisu hutu turab ko ko zai haƙa rami ne ya binne shi wata rana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam an ce yana zaune a nan majalisin sa mai albarka sai wani bawan Allah ya zo da wannan bawan Allah ya zo ya kasa zaune ya kasa tsaye ya kasa zaune ya katse sai manzo Allah ya ce me ke damun ka sai ce ya rasulullahi wallahi wani abu ne ne ina ganin Allah ba zai yafe mini ba sai ce me kai sai ce wa ta ya rasulullah ya nike da shi mace tun a zamanin jahiliya tun sanda aka haife ta na so in halaka ta maman ta dinga ban hakuri yarinyar nan ta girma amma dai zuciyar nan na bai yadda ya amshe ta ba sai da ta tasa ina ta dubarbarin ya za a yi in binne ta sai wata ran sai ya haƙa rami a can daji sai ya zo ce wa matan zai je ya gaishe da danginsa a ƙauye amma idan zai je gaishe da su yana neman ita wannan yarinya ita ne za ta raka shi ta ce to shi kenan Allah ya kai ku lafiya ya tsare sun kamo hanya za su fita sai ita uwan sai ta jiyo sai ta riƙe hannun shi ta ce wani sai ce yarinyar nan na baka ita amana ka dawo min da ‘yana lafiya sai ce ai ba damuwa ba damuwa zan da miki da ita lafiya suka yi tafiya sai da je daidai wajen dajin ashe ya ke daji inda sabina zuwa kawai sai hanka da yarinyar ya ci gaba da zuba mata ƙasa a kai ita tana cewa babana alkawarin da ka ɗauka ma mahaifiya na alkawarin da ka ɗauka ma mahaifiya na hankalin shi bai daji shi ba sai da ya binne ta gaba ki ya dawo ya ce mata ai ta mutu ya binne ta a hanya ta ce ka binne ta da ya ce shi ne wannan abin ya hana shi zaman lafiya baya iya bacci sai rika ganin abin a gabansa haka wanzu Allah ya nuna bacin ransa ya ce ka san inda ka binne ta ce na sani ya rasu ce tashi mu je wajen yana zuwa sai ce ya wance ta ce labbaika ya rasu Allah wa ta'ala wal khairu fi man ajabaka arziki ya tabbata gare ka ya rasu alkhairi ya tabbata ga wanda ya amsa maka sai ce ga babanki nan ya musulunta ya yi kuma nadaman abin da yi ko kina son yanzu ki dawo duniya ki ci gaba da rayuwa da mahaifinki ta ce ya rasulullahi wallahi ba ni da bukatan shi na samu Allah ya fiye mini shi na samu Allah ya fiye mini shi to wannan duka yana daga cikin abin da ake nuna mana yadda musulunci ya alkinta ya gatanta mace wai kaga wai musulmi wanzu yana yana sha'awan tsarin wai bature ne wai zai yanta mace wadda misali mai wanka da najasansa wai shine yake tunanin da zai kawo tunanin da ba tunanin Allah ba Allah madaukin sarki yake cewa ya tawara min alqawl min su'i ma bushira bi ay musuku ala hunin am yadusu fi turab ala sa'a ma yakum Allah yace kai ciyo tur da abin da suke yin ma kansu na cewa ƴaƴa maza nasu ba sa son mata amma wai kuma wai 'ya'yan Allah mata shine misali sa'a ma ya kuntur da irin hukuncin da suke
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستعطرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفلسون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفردون Allah madaukin sarki ke cewa lillazina la yu'minuna bil akhirati masalu su waɗannan wanda ba su yi imani da ranar kiyama ba su ne suke kawo misali mafi muni kuma su jingina mummunan misalin nan nasu zuwa ga Allah madaukakin sarki bayan Allah ya ce subhana ya tsarkake kansa sai Allah yake cewa walallahi al-masalul a'la misali na ɗaukaka misali na buwaya ya tabbata ga Allah sashin mufassirun suka ce ai masalul a'la huwa la ilaha illallah shine misali kalmati shahada kalmati tauhid shine masalul a'la wa huwa shi Allah azizun mabuwayi ne wadda misali ba a rinjayensa a cikin mulkinsa da sarautansa hakimun mai hikima ne cikin abin da ya hukunta yake gudana a tsakanin bayinsa walau ya afizallahu nasa bi zulmihi Allah madaukakin sarki ke cewa da Allah zai kama bayi da miyagun ayyukan da suka kasance suna yi ma taraka alaiha min dabati da a bayan ƙasa Allah bai bar kowa ba Sidna Abdullahi ɗan Abbas yana cewa zunubin ɗan Adam yakan yi tanasuli ya samu tururuwa a cikin rami ya cutar da ita. Ko misali kamar yadda Allah yake cewa zahar al-fasadi fil barri wal bahri ko sai ce bima kasaba da aidin nas. Galibi duk abin da ke faruwa na banna yana faruwa ne a bisa ababen da hannun mutane ya faru. An ce a zamanin wani sarki a Kano an yi lokacin da fitintunu suka faru ababe suka yi yawa da ya tattauna da wani wali sai walin ya ce masa abu guda uku za a yi ko biyu Allah zai kawo sauki na farko a fara raddul mazali yanzu misali kamar halin da muke ciki na ƙasa shugabanninmu da misali suka suka yi lotarin suka sassaci dukiyan dukiyan ƙasa suka wadata kansu to shine raddul mazalim kankanin abin da ke hannunka ka maida ma masu kaya da kayansu to idan an yi haka sai a zo a yi ta tuba kuma sai a zo a yi ta tuba sai a yi ta tuba to Allah maɗaukin sarki sai ya ɗauke ma mutane bala'i ko musiba ko kuma a misali raddul mazalimi ma in ya gagara a nuna ma Allah fa an gajiya ba za a iya ba a fito ma Allah misali kuma da tsarkin zuciya da gaske Allah an gajiya taimakon ka yanzu muke nema to Allah maɗaukin sarki sai ya zo da taimakon nasu amma duk sanda ake ganin da wani hikima ko dubara Allah sai ya bar mutane da dubaran nasu ai ta dubaran ana felin ai ta dubaran ana felin kuma misali ba za a koma daidai ɗin ba sai in yayin da misali Allah ya ga dama ya kalli bayi da rahamansa da jin kansa Allah kai mana duban rahama Allah kai mana duba na jin kai Allah yake cewa ila ajalin musamma sai dai walakin ya akhirahum Allah yana jinkirta ma bayi ne ila ajalin musamma ya zuwa lokacin da ya nufin zai kama su da miyagun ayyukansu kamar wancan hadisin amma kuma tare da haka idan sabo yayi yawa idan sabo yayi yawa shi yasa yake cewa fata kuta ya tallata tibanna allazina zalamu minkum hasa idan sabo yayi yawa fajirci yayi yawa badala yayi yawa yin ma Allah kangara yayi yawa to Allah sai ya sauko da azaban haka nan kuma azaba idan ta sauko za ta gane misali as-salihu wa dalihu da bawan Allah na kirki da bawan Allah na banza duk za su haɗu a ciki kamar yadda yake cikin hadisin sai da ummu salama wanda manzo Allah yake cewa take cewa afani uliku fi nasalihun yanzu ya rasulullahi ma halaka Allah ya kama mu bayan a cikin mu akwai bayan Allah na kirki sai manzo Allah ya ce me zai hana Allah ya kama ku izan banna yayi yawa shi yasa izan kuma wani abu wani tagomashi karka ce ai duk duniya Allah ce kai ma barka lallace a'a inna Allah la yaghayyiru ma bi qaumin hatta yaghayyiru ma bi anfusihim e karka ce ai da Allah ce ni ma bar in lallace a'a yarda ka zama tilo a cikin bayin Allah ka zamo gyararre kai kadai ka yi bakin abin da Allah ya sauwake maka za ka iya na gyattuwa da gyara Allah madaukin sarki kai din nan baka sani ba dalilin ka Allah sai ya dauke fitina Allah madaukin sarki ke cewa ma taraka alaiha min dawud walakin yu'akhiruhum sai dai Allah yana jinkirta musu ila ajalin musamma ya zuwa wasu kwanuka wanda suka kididdigaggu amma fa iza ja ajaluhum izan lokutan da Allah ya hukunta zai halakar da su yayi la yasta'khiruna sa'atan Allah ya ce wallahi ba zai jinkirta musu daidai da rabin sa'a ba Allah bai jinkirta ma ba shine ma'ana innan nafsa iza ja ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimu ba wanda akan zalunce shi a rage mashi kwanuka ba wanda ko misali akan ƙara masa bayan kwanukan su ne Allah madaukin sarki yake cewa wala yastaqdimun sannan ba a gabatar musu da shi wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun sai kuma tare da haka sai aka ƙara komawa saboda munin wannan aikin nasu sai Allah ya sake dawo da maganan baya sai Allah yake cewa wa yaj'aluna lillahi ma'ana wannan Allah yana faɗa ne ta'ajjuban minhu wai yanzu su rasa wanda za su jingina ma Allah ɗa kuma ɗan ma mace sai Allah shi shi kaɗai madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yake cewa wata sifa alsinatuhum lakaziba sannan misali harshensu wanda ta saba da karya tana siffantar da anna lahumul husna wai su dinnan su ne suke da alhusna ma'ana husna shine sai su misali kamar yadda waɗancan mutanen bazan yahuda suka ce nana abna'illahi wa akibba wai su yayan Allah ne masoyan Allah da haka misali Allah ba zai musu azaba ba to wannan shine kwatankwacin irin maganar nasu ko kuma su ce ma misali ai gidan lahira ma nasu ne su su su kadai Allah ya kiyaye sai Allah madaukakin sarki ke cewa ko ko misali wata sifa alsanatumul kaziba anna lahumul husna shine misali anna lahum auladan zukura wai suna da ƴaƴa maza la jarama sai Allah ya ce haqqan alaina shine ma'anar la jarama anna lahumun nar Allah ya ce tabbas haƙiƙa wuta ya tabbata a gare su wa annahum mufradun ma'ana sune karan farko a shiga sune farkon ƴan wuta sune sai din farko ko ko misali wa annahum mufradun ma'ana Allah yake nufin ai ba za mu jinkiri wajen sa su a cikin wuta ba tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahum الشيطان فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب عليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
Allah madaukakin sarki yake cewa tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fa zayyana lahum ash-shaytanu a'maluhum wa huwa waliyuhum al-yawma wa lahum 'azabun alim wa ma anzalna 'alayka al-kitaba illa litubayyana lahum allazina ikhtalafu fi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun ah shi kuma wannan ayan malaman tafsiri suna cewa nazala tasliyatan lisayyidil wujud ma'ana Allah ya saukar ne don ya ma annabi lallashi ya ba annabi haƙuri sallallahu alaihi wannan kuma yana nuna maka martaban da annabi ke da shi a wajen Allah Allah madaukakin sarki ya fi fi mulki ma ya sha'u abin da ya zartar ba wanda yake ce mashi Allah ne yasa kai kaza amma Allah cikin ganin dama ya hukunta ya aiko manzon Allah a matsayin dan sako wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nazira sannan kuma Allah cikin sunnansa ya hukunta cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duniya ba za ta yi imani da shi gabaki ɗaya ba innaka la tahdi man ahbabta Allah ya hukunta cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai yi fama zai yi dawainiya zai yi gwagwarmaya da mutane kamar yadda Allah ya ce mashi wasbir kama sabara ulil azmi min ar-rusul to amma tare da haka Allah ya hukunta ai masa haka ya tsara haka sai kuma bayan an yi hakan saboda martaban shi a wajen Allah sai Allah ya mai tasliya sai ya lallace shi sai ya lallashe shi ya lallaba shi ya mai bambadanci wannan na ishara zuwa ga martaban da annabi yake banta da shi tsakanin annaba a wajen Allah Allah ya ce tallahi ina rantse maka ya rasulullah laqad arsalna ila umamin min qablika ai kafin ka zo ya rasulullah kai hakuri na aikar ma al'ummatan da suka wuce kafin kai annabawa fa zayyana lahum ash-shaytanu a'maluhum sai su al'ummatan sai shaydan ya kawata musu miyagun ayyukansu suka kafirce ma Allah suka yi fada da annabawansu shine sai ke cewa wa huwa waliyuhumul yau to su ma wannan na yau din nan kamar yadda wancan shedan shi ya jibinci lamarin su su ma na yau shedan shi ne majibincin lamarin su sai Allah yake cewa wa lahum azabun ali kakka damu ya rasulullah kai hakuri eh ka ci gaba kai dai da kira fasda bi ma tumar wa alil alim anil jafil ci gaba ya rasulullah ka kauda kai su sani wallahi sai na kona su da wutan jahannama ma'ana Allah yana ba annabi hakuri saboda kada ya kasa a gwiwa ya kara himma a kan himma kuma wannan sunnan Allah ne duk wanda zai ɗauki aikin annabawa sai ya yi hakuri an fahimta sai ya yi hakuri zai ga abin da ran shi baya so zai ga abin da ya kamata ya kamata a yi kaza amma mutanen ba su gane kazan ba kuma haka nan zai ci gaba da hakuri har manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma yake cewa mutane uku suna buƙatar tausayi mutum uku ba a tausaya musu na farko mutum ne Allah ya bashi wadata ya fi ƙarfin hidimomin shi ne yau da kullum kwatsam sai Allah ya kwace abin ya saba da jin daɗi yanzu abin ya fita a hannunsa annabi ce wannan a tausaya musu da mutumin da yake da mulki zai ce a yi a ya ce a bari a bari yanzu mulkin ya fita a hannunsa ya zama talaka irin kowa shi ma a tausaya masa sai ce da malami yana zaune cikin mutanen da ba san martabansa ba sai Allah ya ɗauki kaya ya ije a cikin su ko mutanen ba su san me Allah ya ba su ba ya ce kaga mutum uku nan ji annabi ce suna buƙatar tausayawa a jan a wajen al'umma a tausaya musu to haka annabawa kamar yadda misali manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa mala'ika ya zo ya ce ya rasulullah wai kana son a saukar da dutse ne a halaka sai ce Allahumma aghfir lahum fa innahum la ya'lamun Allah ya gafarta musu ai ba su sanni bane ba san alkhairin da na zo musu da shi ba shi yasa da sun sani ai da sai sun ma yi ƙura'a sun biya kuɗi ma za su gani kamar yadda ya faɗa a cikin hadisi ko yake cewa wasu mutane yake tunawa masoyansa al'ummansa da za su zo a baya ya ce ɗayansu zai burin a ce ya ganni sau ɗaya a madadin ransa da iyalansa da duk abin da ya mallaka ya yadda ya bayar ya ganni sau ɗaya su ko gashi ya taso tare da su ya taso a cikinsu amma yayin da ya zo ya ce musu inni rasulullahi ilaikum sai suka ce ina haba aba'atha Allahu basharar rasula rasa wanda Allah zai aiko wai sai mutum bayan jiya nan fa muke tare da kai tare muke zuwa anguwa kaza tare muke kaza kawai yau ka zo ka ce mana kai annabi eh shi yasa suke cewa subhanallazi a subhanallazi sakara nurul hususiyya sarki ya tabbata ga ubangijin da ya haske da ya hijabance hasken hususiyya misali a bil awaid ko auka ma ya kuri da misali abin da aka yi sabo da shi na kamalan bashariya Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma anzalna alayka wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum Allah madaukakin sarki cewa rasulullahi ba mu saukar maka da littafi ba lami din nan lamul illati ne ai illatil inzalil kitabu ilayka ya rasulullah dalilin da yasa muka saukar maka da littafi shine misali litubayyana lin-nas ma nuzula ilayk kai ma mutane bayanin abin da muka saukar musu kamar misali yadda Allah madaukin sarki ke cewa la taqula alsanatukum alkazba ko haza halalun wa haza haramun litaftaru ala allahi kaziba Allah madaukin sarki ke cewa kada ku rika kirkira kuna cewa a ku jira annabi ya faɗa idan annabi ya ce kaza haramun ne to haramun ne a wajen Allah idan annabi ya ce abu kaza halal ne a wajen Allah abu kaza ne wajen Allah to da mu'mine suka amsa sai zo ce yas'alunaka anil akhilla yas'alunaka anil hamr wal maisir yas'alunaka misali anil anil makhila yas'alunaka haka haka za su zo su dinga tambayan manzo Allah ya rasulullah me hukuncin kaza sai Allah ya ce to ka ce musu kaza kaza ne ka ce musu kaza kaza ne ka ce musu kaza kaza ne Allah madaukin sarki ke cewa litubayyana lahum allazi ihtalafu fihi dan kai musu bayanin abin da suke sabani a ciki wa hudan shi ko misali abin da muka saukar shi wa hudan din nan misali siffa ne na shi littafin da aka saukar manzo Allah ai misali wa siffati ma anzalallahu bi ilayka ya rasulullahi ai shi hudan shi shiriya ne wa rahmatan kuma shi rahama ne kaga ma'ana qur'ani shiriya qur'ani rahama manzan Allah shiriya manzan Allah rahama bi qaumin yu'minun amma shi rahaman qur'ani da shiriyan qur'ani Allah bai hukunta zai ga mai kowa ba a sai ga mu'minai a sai ga mu'minai kamar yadda yake laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhin zuwa karshe na'am والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعمال تتخذون منه سكرا ورزقا الحسنة إن في ذلك لآية لقوم يعقلون
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بدونه من بين الفرس والدم لبنا خالصا سائغا للشارب ومن ثمرات النخيل والأعناب تتجزون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يأكلون shi ma wannan yana daga cikin idadin ni'imati ma'ana Allah yana kirga musu ni'imomi yace wallahu anzala minas sama'i ma'an ai anzala lakum Allah madaukakin sarki shine ya saukar da ruwa daga sama ai misali naf'il ibad wal bilad dan amfanuwan birane da garuruwa fa a hayadi ila arda ba'da mautiha Allah ya sawa ya rayar da ita wannan kasan da ya saukar maruwa bayan da kasan ta mutu yanzu dai ga zahirin misali da muna gani da za ga ko ina in ka duwa sai ga ya bushe kayau duk abin da ka shuka konewa zai yi amma ruwan sama na sauka ba ma sai ka shuka ba in ya fada a wajen zai tsirar da kai to wannan zai iya kasancewa zahirin ayan Allah yake nufi zai iya yiwa ko misali tashbihi ne a babi na isti'ara ma'ana shi sai Allah madaukin sarki sai ya shabbaha zukatan mutane a matsayin shi ne ƙasa saƙon da ya sauko ma annabi da shi a matsayin shi ne ruwan da aka saukar to da haka misali kamar yadda ƙasa idan ta samu ruwa za ta sabunta rayuwa ka yi noma kamar yadda manzo Allah ma yake ba da misali a hadisin Bukhari da Muslim wanda yake cewa kwatankwaci na da abin da na zo muku da shi na shirya kwatankwacin ruwan sama ne ta saukan makasa in ji ma'aiki da kansa a cikin shine mahallin shahidi sannan annabi ya zo ya kasa kasan kashi uku ya ce daga ciki akwai kasan yambu akwai kasan jigawa akwai fan dutse da wanda ta amsa ta yi amfani ta tsarar da shuka da wanda misali ta amshi ruwan aka sha aka yi noma da wanda ma misali a jadibin ki'anin ita bata ma kamshi ruwan ba bata tsarar da komi ba zukatan kafirai kenan to kwatankwacin wancan misalin kamar yadda muka sani wallahi al ala kwatankwacin wannan ayin za ta iya shiga cikin wannan balaga na isti'ara balagi Allah yake cewa wallahu anzala min as-sama'i ma'an kamar yadda muka sani ai shi Qur'ani dama ya sauka ne daga sama ko fa hayadi ila arda ba'da mautiha ya rayar da ƙasa bayan mutuwanta ma'ana aka rayar da zukatan mutanen maka da duk duniya ga baki ɗaya bayan da an yi rayuwa ne misali haliyatin anil misali huda an rayu rayuwa wofintacciya ga barin shari'a Allah yake cewa inna fi zalika la'ayatin liqaumin yasmaun lalle a cikin wannan saukar ruwa Allah ya raya kasa da shi ko kuma a saukar da Qur'ani zukata ta amsa ta bi annabi ta iman da shi lalle akwai aya na mamaki amma liqaumin yasmauna samma alqabul da mutanen da suke ji amma ji na amsa ji na amsa su ne ma'ana samina wa adana shi ne misali sama'il qabul Allah ya ce wa inna lakum fil an'am sannan sai Allah ya sake tunasar da su wata ni'iman daban shine Allah yake cewa ba za ku tuna bane daga cikin ni'imomin mu wa inna lakum fil an'ami wa ay wa in min ni'matina lakum fil an'ami yana daga cikin ni'imomin da muka samu ku a cikin dabbobin ni'ima in an ce dabbobin ni'ima shine tun daga tinkiya da kadduwa da saniya da raƙumi waɗannan su ne al'am dabbobin ni'ima kamar yadda mun gabatar da bayanin su a cikin suratul ibrahim ko a farko farkon sura kai afwan sannan mun gabatar da bayanin an'am a can a cikin suratul an'am ma tun daga farko sannan an gabatar da shi misali a cikin suratul ma'ida an yi bayanai da daman gaske akan dangogin dabbobi da makamantansu Allah ya ce la ibratan lallai akwai ababen lura akwai abin da ake kiran mai hankali ya auna ƙarfin ƙuduran Allah a ciki. Ya abin yake ce nusikun min mafi buɗuni. Muna shayar da ku daga cikin abin da cikin wannan dabban ke tattarewa ya fitar muku da shi. Shi ma nan misali kaga nusikun min buɗuni sai aka koma da lamirin ya koma lamiri na muzakkari tare da kuma ana magana na mu'annasi duk da shi misali imam sibawai ya ce su laraba idan suna magana al'amun nu'ani suna kawo shi misali mubakkaran da haka misali shi kuma qur'ani nan sai nuna masa cewa a yanda kuka iya a sa ka'idar li'irabi ni kuma Allah ina da na li'irabi ba lale bane li'irabi na ya daidai da naku li'irabi naku iya kan shi na tsaya kan bakar da zai da amru baya baya baya exceeding baya wuce nan Allah madaukin sarki yake cewa la ibratun nusqikum mimma fi buduni min bainal fars wa dani Allah ya ce tsakanin kashin hantsa ko kuma tsakanin wannan ma'ijiyar na hantsa da jini ko tsakanin misali ruwa da jini Allah zai tato ya fito da nono farifat wancan kala-kala wannan jajazur amma a ciki Allah zai tace ya tatso ya fitar da nono kai lallai al'amuran Allah akwai ban mamaki in Allah ya ga dama sai nonon ya zo da jini-jini amma sai gan shi farifat kuma yana da wani irin gaji da daɗi kuma a nan abin da ya sa Allah ya tunasar da su neman da ke cikin nono saboda watan nono na ɗauke da wani irin sinadari wanda shi irin wannan sinadarin ko da malaman bincike na bature sun ce ma ana iya sama ƙarya ne babu irin shi sai a nono kaɗai muna da kuma hujja wadda yake tabbatacce hujja na farko shine hujja akali hujja akali shine idan an haifi yaro sabon haihuwa duk abin da aka ba yaron nan ya fara sha ba tare da larura ba ya sha wani abu ba nono ba in ya girma sai ya nuna shi wallahi azim in ya sha wani abu ba nono ba in yaron nan ya girma sai ya nuna shi in ya sha kuma nono din nan na taba ji daga wata mace wadda yake kwararriyar likita ne akan ma abin da ya shafi lafiyan yara take cewa da kake jin ana cewa misali wai menene ne ake faɗansa eh ka'idan haya koyon da sukan ce akan ba yaro ruwa in ya kai wata kaza yawa take cewa ita sai ta wuce wannan ka'idan da bature yake ta ce saboda ta fahimci duk yaran da ta yi musu irin wannan din to suna kwakwalwansu yi kantija ko a makaranta ne kaga misali likita yanzu fa irinta a wannan fannin ta kusan arewa babu shi ita ce dr halima adamu ni da ba kunni na ji ana ce ita a rediyo take faɗan wancan ta ce ga abin da bature faɗa ce amma duk ƙarya ne ita ce ita sai ta ba ɗanta nono ya kai kimanin lokaci kaza ba ta ba shi ruwa saboda shi yasa kuma hujjar mu na addini manzo Allah sallallahu ta'ala san duk abin da aka kawo mashi na ci idan ya ci ya sha zai ci alhamdulillah Allah ka ba mu wanda ya fi shi hadisin Imam Abu Dawuda amma in an kawo ma annabi nono ya sha sai ce Allah ka ƙara mana shi sai aka ce me yasa sai ce shi nono watan wani irin abu ne wanda duk abin da ake nema a cikin abinci na sinadarai akwai shi a ciki to kuma babu wani abin da ke tsayawa a makwafinsa sai shi nono din da nassin bakin manzan Allah sallallahu ta'ala san shi yasa Allah madaukin sarki yake faɗan ma dan adam ni'iman da ya masa kuma yanzu misali ka kaman a hadisi ma'aiki na cewa alaikum bi albanil bakari ina muku umarni ku rika shan nonon raƙuma fihi shifa'un akwai waraka akwai magani a ciki nonon raƙumi ai nonon saniya akwai magani haka man shanunsu kuma ko yanzu za ga cewa za ga dewa in kana ganin filani sai ga ruwa bai dame su ba sanyi bai cika kama su ba sirrin abin sabid da wannan nonon da suke sha da man shanu yana maganin sanyi a jiki haka da sauransu to shi yasa za ga cewa yake faɗa ce amma naman sa kuma shi kuma cikin shi cuta ne shi yasa za ga su kuma likitoci suka ce idan mutum ya kai shekara arba'in advisably ana ba shawaran ya rage cin jan nama eh sai lokacin da suke faɗa ni kaina da ina ganin wannan shirme ne ya za a ce Allah ya halasta mu mutane abu kawai bature ya zo ya ce karkaci wata ran ina nazari a cikin hayatul hayawanil kubra na hafizul dabiri sai na ga hadisin da ya kawo annabi ya ce a cikin naman sa akwai cutuwa a ciki to kaga su turawa sai yau suka gano shi ko ma'aiki wanda yake gani alimin bi sirrul gaibi qabla kinayi ne ya faɗa cikin alayhi salatu wassalam Allah madaukin sarki ke cewa la ibratan yace kai akwai aya na lura nusqikum mimma fi butunihi min bainal fars wa dami labanan halisan Allah ce nono tatacce sa'iga mai daɗin haɗiya li sharibin ga masu shaɗi alhamdulillah salamu alaikum Amin. نعم